الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin kimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin kitabut tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab muna nan a babin nan da malam ya ya kulla akan masu sihiri da kuma nuni zuwa ga cewa lalle sihiri din fita daga musulunci to muna nan dai ba mu gama wannan matashiyar da muke ba na tsokaci da muke yi akan tsubbu da ake yi a wannan ƙasa da kuma ma sauran ƙasashen musulmai da sunan malanta da sunan cewa wannan ga ne a ilimi amma kuma wannan tsafi ake yi a fakaice muka ce wannan tsubbun shi kashi tsafi ne to amma dai da haka dai zamu muka ce zamu muka fara wasu yan shimfiɗa da za su taimaka a fahimci abinda muka faɗa din cewa lalle haka yake mun fara wata sati mun tsaya akan magana game da al'ummomi da aka rika samu suna suna yin sihiri din har muka kawo maganan mutanen da annabi ibrahim ya yi dauki ba zai da su mutanen babila da wasu daga cikin al'ummai da aka san su a tarihi suna yin suna yin sihiri din to to shi kamar da muka faɗa a can sati idan an lura da yadda shaidanu suke zuwa ma mutane idan idan suna san su su gamsar da mutane akan cewa su rika yin sihiri hanyoyi ne suke bi ba hanyoyi iri ɗaya ba kuma daidai yadda su al'umman wajen suka suke kula da suke ba wani abu mahimmanci kamar na addini misali in koyarwar addini ne in kuma koyarwa na duniya to ta irin wannan mashiga ta irin wannan wato mashiga suke shiga suke shigo musu idan an samu al'umma ita wannan al'umma ita ba ruwanta wata damu da wani rayuwa na mai tsada ba abin da ta damu da shi shine rayuwa wanda yake mai arha ba su damu da wani ilimi ba ko ilimin kimiyya ko ilimi da ya zo musu daga sama to su irin irin waɗannan galibi za ka ga samu su irin tsafin da suke tsafi ne na sha'awaza sha'awaza ko sosiri wani abu da za ka kaman mai ta ko kuma wani rufa ido ko wani abu irin wannan shi ba wai ba dole sai ya bi wasu abubuwa masu wahala ba kawai in ya ɗan karanta wannan sukulan nashi shi wani ajalin da ya suka kulla abota da shi to zai bayyana ko zai biya mashi bukatunsa to su shekarun da yake tun da dama ba sun damu da means ba ne hanyar da za a je zuwa ga wannan wannan aikin ba shi suka damu da shi ba abinda suka damu da shi shine dai a musu wani abu na hidima da koya ya tana shi wannan wanda yake musu wannan abubuwa in rufa ido ne in maita ne in wani wani abubuwa na irin wannan ya shiga ta tabaki ya fito ta dubura ko abu irin wannan in yi da irin wannan abubuwan ne za su masa saboda mai saboda ai yana yi musu wasu abubuwa yana musu yanke yanke in yanke yanke zai musu yana musu binne binne in binne binne zai musu yana kuma bautansu wataƙila akwai wasu abubuwa da suka shata mushi na dokoki kuma yana bi to a irin wannan in al'umman mutane a tsukun yadda suke rayuwa su da ba ba suna da wani habara ne wani civilization ne da yawa ba ba su damuwa da wani ilimi ko dai na duniya ko kuma ilimi da yau sama to za a kasu ta irin wannan kawai za a zo musu dan kankanin wato tsafi ne wanda bai ta haka ba ne karya ba to amma idan aka samu al'umman da take da ilimi tana da abin da ake kira irfin civilization misali sannan kuma suna damuwa da abubuwa da ilimin musamman ilimuka da suke da shi na da ya zo musu daga sama to kaga waɗannan suna da wasu abubuwa da za su bambace tsakanin gare da abawa suna da abin da zai sanya su fahimci cewa wannan wannan wato abin da abin da aka zo musu da shi sabanin addini ne na gaskiya to a irin wannan kaga dole sai shedaru sai sun zo musu su ta wani hanya wanda yake yafi yafi shiga an fi shiga daji wanda kuma ya fi sarƙaƙiya ya fi makirci a ciki yadda za su karɓa in ba haka ban aka zo kawai da cewa ai tsafi ne wannan kawai a zo a yi wasu abubuwa kaga za a karɓa ba amma an zama al'umma ce wacce take tana damuwa da in misali ilimin kimiyya ce to ta irin wani ilimin za a zo za a iya zo musu da shi in kuma ilimi na addini suke kafafa da shi to su ma za a sai a kafa musu wasu ma wasu da suke cewa su ba malamai ne sai su ringa bauta ma Allah ma da wannan abu irin da yadda kuka sani a yanzu za a gani a wani abin da da can an riga a ɗabi'a ɗan adam ya san wannan morewa ne kawai da sharholiya amma sai a zo a shigo da wannan abin cikin addini sai a samu wasu malaman addini su ma su karba eh kaga da can al'ummai da da aka sani dai in ka ji kida to kaga za a je za a dan wata yani kawai eh to amma kaga wani ya ce dauko shi shigo da shi masallaci kuma ya daure mishi gindi ya ja mishi aya da hadisi to yanzu kaga shedani wani shedani ya shigo mishi wannan babin kenan eh to shi ma haka lafazin maganar sihiri yake in ya zama in da can kawai an zo musu kawai a ce mai ta za su yi ko wani abu na kila ma na kazanta kaga ba za su yadda ba amma idan an zo musu wani abubuwa mai dan sarkakiya to shi kenan sai su karba to shi sai suka rinda zuwa mutane ta ilimi musamman ilimi na na wato astrology ilimi na taurari saboda shi wani ilimi na da can an kafa wani wani abu na canfi tare da shi da can shi shi ilimin a theoretical aspect ɗinsa nazariyarsa za ka gaishe shi ba wai akwai canfi amma ba wai shi ne asalin tsafin ba kawai wani abu ne da turawan filosofis na baya tun daga kan ptolemy da sauransu da malumai bayan insanin babila kawai suna ganin cewa duk abin da ke faruwa a ƙasa yana alaka da sama a za ka kai in ka je kana karanta wasu abubuwa da suke da shi za ga yau a research in ka je science ka ji an ce yana da magana science in ka je wajen morality ka ji an ce yana da magana morality in ka je wajen music ka ji an ce yana da magana a music da kuma duk ali philosophers har wanda suka zama sun karɓi musulmai da suka karɓi wannan aƙidar irin tashi to haka suka rika yi sai ibn sina sa al-farabi za ka ga suna da magana akan kida hadda ilmin aswat ma da suka fito da shi suna da magana akan addini metaphysics suna da magana akan abubuwa na physical abubuwa kamar na kirkire suna da shi na kirkire experiment da sauransu duk suna da shi saboda mutum ba zai zama cikakken filosofan ba sai ya zama polymath sai ya zama wata mutafanni ne kowane bangare ya ba da gudunmuwarsa to daga ciki kuma akwai wannan magana cewa shin duniyan sama da halittun sama suna da alaƙa da abinda mu muke yi na na happiness ko kuma anxiety na rayuwar mu a ƙasa ko ba ba su da shi to daga nan ne wannan sukulan ta fara fito shigowa sai aka ake ake ganin cewa wato akwai alaƙa tsakanin abinda ke faruwa a sama da kuma abinda ke faruwa a ƙasa to kaga wannan asalin shi ai theory ne ba da bambanci da da da evolution theory da ake da aka kawo bai da bambanci da shi don don abu da aka ce theory su wani abu na nazariya wani abu na ra'ayi kawai aka lura aka gani amma ana ta bincike ana son a gani akwai wani ka'ida ta ilimi da yake mara mata baya ko babu to wannan shi daga baya tun a middle ages haka suka suke riyawa su musamman astronomers cewa akwai bambanci akwai alaka tsakanin abin da ke faruwa a sama da kuma abin da muke faruwa a ƙasa cewa su wannan halittu na sama su suke kwaltola suke sarrafa mu saboda haka in kaga wani an yi shi babba wani shi an yi shi gajere wani an yi shi dogo wani an yi shi wato mai hankali wani an yi shi mara hankali wani an yi shi mai kwakwalwa wani an yi shi bai da kwakwalwa suna gani yana alaka da lokaci da aka haife shi gwargwadon da rana ke tafiya da wata to kaga wannan aiki ne asalin canfi to amma sai suka haɗe shi da ilimin kuma suka su astronomers suna da suna da lissafi ai suna lissafi su a ilimin su suna lissafi suna lissafin tafiyan waɗannan abubuwa sai kuma suka alaƙanta wannan lissafin nasu da wato lissafin da muke mu a ƙasa da kuma wato abin da ke faruwa da mu a ƙasa to kaga asalin abu sai zama canfi su kuma kaga shaidanu sai suka samu yadda suke so su kuma sun samu yadda suke so su ma sai suka shigo ta wannan mashigar ta tuna dama can ko riga kun fara dama asalin sihiri farko ba wani sihiri da za a fara shi farko sai an yi a taƙwayo canfi idan aka canfi daga nan kuma sai kuma a zo a ba wa shi wannan wanda aka canfa din wani wani karfi wani karfi na wato zartarwa in kuma shi ma an bashi karfi na zartarwa kuma shi ko shedan in yazo shedani idan yazo shedanin aljani in yazo shikenan sai ya rika bi zai ma iya shiga cikin wannan wato gunkin ko wani abu ne da kake bauta sai ya magana a baka yana yana magana in wani sacrifice ko ka bashi wasu abubuwa da ake samu gumaka na yan indiya in ka tambaye su za su idan sun sa bayan sun dawo za su ga babu shi haka aljanin ya yi wannan aikin so kaga yayin da su suka ce su bauta ma wannan gujin sai shi aljani ya shigo musu ta wannan bangaren mu ma yanzu yayin da aka samu wasu al'ummai da suka da suke cewa sun ba wannan ilimi muhimmanci astronomy kuma astronomy yana alaka da astrology sai shi kenan sai aljanu suka shigo ta wannan babin sai kuma in suka yi kuma sai su ga abin ya ya tabbata daga nan zaka gane cewa abubuwan da galibi kake gani a muke yi a, wato so mutaban wani irin wani ilimin ne zaka an ce wane mai suna kaza mai dabi'a kaza ne mai dabi'a kaza ne mai dabi'a kaza ne duk wanda aka buki a September ko kuma August ko wane ne wane ne na san da yawa ana ganin wani abu a status na na WhatsApp wannan wasu mutabin na wannan na wannan ilimin ne eh saboda haka wani abu ne da yake duk wani wanda yake ya ya damu da irin wannan abubuwan da zaka gani yana damuwa da canfi da sulkulle kuma wannan shi ma hanya ne na bacewa mu shi kansa akwai ma zulumi kwarai da gaske kamar yadda zamu zo mu magana to kaga shi anan abin da ya faru kuskuren da ya faru game da shi wannan ilimi na na rammi da ake magana da bugun kasa abin da ya faru shi ilimi ne guda biyu aka haɗe su amma asalin su daban-daban ne akwai ilimi na abin da suke kira astronomy shine ilmin nujum eh ilmin nujum shine ilimi na taurari na wato gane yanayin yadda guda taurarin da ke gudana da rana da wata shi a shari'a muna kira shi ilmul hisabi ko al-hisbani ko hisbani ko at-taysiri at-tasghiri duk wannan sunaye da malamai ke bashi suna ce mishi al-hisabi saboda Allah ta'ala ta wala ta'lamu adad sinna wal hisab saboda an halatta muku wannan abubuwa an hore muku su saboda ku san lalayen lissafi da kuke yi to kaga wannan ba shi ne ba shi ne ilimin da yanzu muke magana ake bin kasa da shi hade shi akai sai kuma hisbani shi ma saboda Allah ta'ala ya faɗa irin wannan ya faɗa a ayan Qur'ani cewa ya halitta mana wata rana da wata hisbani saboda mai lissafi ya kira shi wasu malamai kamar Ibn Rajab ya kira shi at-taysiri taysiri wasu ce at-tasghiri kuma bil kha saboda ubangiji ya gode wannan wadannan abubuwa in kullu za ka gani ubangiji har ma ya ya ban mu musayin wani ilimi sufficient knowledge na wannan abubuwan da ke faruwa a sama na ilimi na sama na kasa kasa aka samu da shi shine wato alama na wasu ibadu duka za ga a cewa idan albidi da yake to mi sallah in rana ta kai zawali mu je ta gota zawali mai azhar kaga ubangiji sai sanya mana waɗannan abubuwan saboda su zama mana alamomi to shi ubangiji haka ya mana to kuma kaga anan wannan wannan yana nuna maka cewa shi wani ilimi mai amfani ne saboda idan an ce ka je ka koya mai saukin to kamar an ce ne ma ka je kai ta bincike ka gano mai wahalan ba babu bambanci idan an ce kawai idan rana ta zawani ko idan albijir albijir din ma na gaskiya ba na ƙarya ba kana buƙatar ka san wane ne na ƙarya wane ne na gaskiya tunda tunda akwai akwai wanda akwai na ƙarya akwai kuma na gaskiya to kaga yana akwai in kace yanzu bari in je in ƙara kyautata fahimta na akan waɗannan abubuwa yadda ce gudana wannan wani abubuwa wani abu ne da mu a mashru'i na addinin ba yana da amfani shi wannan ilimin ba shi kaga wannan daban ubangiji kuma ya dinga buga mana misali da irin da ire-iren waɗannan ilimi a ya samu da lokacin sallah ya zama kan hukumar wad'i al-hukm al-wad'i a usul fiqh shine abinda aka sa maka shine sai ka ganshi zaka yi wani ibada sai rana ta gota zawali sannan zaka yi kaza sai wannan wato al-isfira din nan ya ya zama ya shude lokacin baki daya sannan zamu zo mu isha sai rana ta fadi baki daya sannan zamu zo mu al-gariba kaga wannan ubangiji ya sanya mana shi sadaka sauran malamai kuma suka rika bi suna wato ƙarin neman kansu ilimuka da suka shafi waɗannan tafiyan waɗannan halittu na sama rana wata da kuma sauran abubuwa musamman wannan taurarin guda bakwai da aka fi ganowa a da wuri don su aka fara ganowa da wuri kafin daga baya kuma yanzu a samu taimakon telescope da sauransu a ƙara gano wasu abu wasu ƙari har aka fi gudatar daga baya to kaga wannan shine abin da Allah ta'ala ya rinka mana magana a cikin Qur'ani yake yake cewa wa shamsu lil mustaqarri laha zalika taqdirul aziz al alim wal qamar qaddarnahu manazila hatta aada kal urdul al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wa la layl sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun Allah ta'ala ne yana gaya mana cewa rana rana tana tafiya ne zuwa ga wani matabbacin ta ya kuma gaya mana shi ma wata ita ba shi ma wata yana da wani manzila manzila yana da wani mataki mataki da ta in ya fara yana za a gashi karami daga baya zai zama babba daga baya kuma yana ɗauka cewa shi kenan idan ya kai ƙarshe mun san wata yayi in ya kai ƙarshe mun san wata yayi shi ita ma rana tana da irin nata wato wato gudanar da take yi kullum shi falaki ya sababu kowanne akwai irin tafiyar da yake da gudanar da yake yi ita ma ta kai wani bangare wani yanayi ana sani sannan kuma watan wata rana kuma mustaqarrin laha akwai lokaci kuma da ma za ta zama ita shine ƙarshen juyawanta shine karshen wani hidima za ta ba al'umma duka daga nan kuma za ta fito daga mafadanta kamar yadda wato aka sani Allah ta'ala yana cewa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarnahu manazila li ta'lamu 'adad as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq ubangiji ke cewa shi halitta muku rana ya sanya muku rana ta zama wato mai haske haske mai kuna ya sanya ya sanya muku wata kuma ya zama haske haske wanda baya kuna ya kuma sanya muku su ya kaddara su wato manzila manzila saboda ku gane wato ya sanya wato wannan watan manzila manzila saboda ku gane wato adadin lissafi kuma ku san adadin wato shekaru da kuke lissaftawa kaga wannan da Allah ta'ala yana magaya mana wato abin da yasa hikimar da ya sa ya hore mana waɗannan abubuwa da farko gashi dama ya kawata sama da shi sannan kuma yana taimakon mu wajen mu fahimci yanayin tafiyan a lokuta tafiyan lokuta Allah ta'ala ke cewa wata annal laila wannan hara ayatai fama haula ayatal laili wa ja'alna ayatal nahari musfira litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adad as-sinina wal hisab nan da yana ta mana magana cewa musallin safi wasan abubuwa da yawa ya kuma yi mana magana cewa akwai tawaran da in mun gani za mu iya gane al'ibra ta haka akwai tawaran da idan mun gani khaliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakana wal qamara husbana yake cewa zalika taqdirul aziz al-alim huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha yace yace sai ya sanya mana wato taurarin nan saboda mu shiryu da shi kamar yadda da can kafin ya za a sabu abubuwa na zamani in ana son wato san gaba zai yi ko yamma ko ina ko ina kawai mutum zai kai ne kalla sama ya in ya ga wani taurari wato ya sa tauraron ba ta fitowa sai a bangare kaza kaga daga nan lita ta rubi hake kenan saboda za ka san ina za ka kuma idan lokacin sallah ya kama lokacin babu rana ko wani abu to za ka iya gane ina ne gabas ɗinka to kaga wannan duka ubangiji ya gaya mana cewa ya halicci waɗannan halittu ne ya hore mana su da horewarsa ya kuma sanya ya kuma wato kaddara musu yadda zasu komi nasu kuma ya gaya ba mu labarin cewa su kansu suna ma Allah tasbihi bayi ne na Allah ta'ala ya gaya mana cewa kuma su kansu bayi ne suna wato kaskanta ga Allah ta'ala kamar yadda muka sani rana ita kanta da biyan da ya faduwa tana zuwa wajen ubangiji ta sujjara ta ta ta mishi tasbihi kaga shi ita ma shi ma wata haka sauran turare ma da haka babu wani wanda baya ba ubangiji tasbihi ba wani wanda baya baya bauta ma Allah to idan idan muka dauka cewa yanzu wannan rana ko wata ko taurari muka dauka cewa yanzu a cikin su akwai wani wanda yake iya samar da wani abu misali ya ya taimaka wajen samar da wato ginin jikin yaro na haifa mun yaro a ce to ai kokari dai a haifa shi a dan wuce kaza saboda in aka haife shi a lokaci kaza zai rashin lafiya sannan kuma in aka haife shi a lokaci kaza za a gashi dan cutarra amma idan an in ya je can wani lokaci ko za a gashi kuma diyara ne wani kuma an haife shi wani lokaci kaza a gashi can bal tsaye tsawo wani kuma za a gashi yayi gajere to idan muka ce su wannan suna irin wannan abin da ake kira wato tasarrufi a halittar ubangiji ko ba mu ce su suke da mallakin wato farin cikin mu ko mu ce su suke da wato wato ƙarfi na samarwa wato a ce idan ba kai abu a lokaci kaza wato abin ka ba zai samu ba to idan muka faɗa wannan kaga kamar mu ma ubangiji shirka ne a rubiyarsa eh saboda ubangiji shi na farko shi ke halitta halitta samarwa shi nashi ne sannan kuma mallakin abin da ke faruwa a sama da ƙasa duka nashi sannan kuma tasarrufi ya baka farin ciki ko ya baka ya ki baka ya baka akasin farin ciki duka nashi ne wannan to idan yanzu ka dauka ka ba wani halittar sa to yanzu ka yi shirka a rububiyya ko kafiran maka da da matsala ya ta taburza da su to su din suna tabbatar da ubangiji da wannan tafi da su amma kaga yanzu mu a wannan al'ummar yanzu ana samu wasu wanda suke ganin cewa zan fita ba zan fita ba na yanzu a bari sun lokaci kaza ya gabatar ya jinkita saboda yana ganin kabar wannan watan ko wannan ranar ko wannan sauraron wa kowane ɗalibi ɗalibi da ke kira ɗalibi mai farin ciki zai jira sai ya samu wannan ɗalibi din zai zai buga ya gani sai ya gani ya ce to ka bari sai lokaci da zaka fita to kaga wannan wannan shirka mai aka ubangiji tun farko arubiya ta kula arubiya ubangiji wannan ayi masa shirka sannan kuma idan wannan kaga wani yin shikadi kenan wajen abin da muka mutum ya kudurta haka a zuciya cewa waɗannan taurari suna da haƙƙi na tasarrufi a halittar Allah sannan kuma idan muka koma muka zama muna fuskantar waɗannan abubuwa da bauta abinda ake kira bauta shine mai zama akwai wasu abubuwa da muke karantawa wasu tuni da mutum zai karanta a daidai lokacin da yake jin cewa shi wannan tauraron zai fi amsawa ko ya fi son wannan abin wannan ibarar da za a yi ko kuma ya zama da wato ana taka ana taka ana wato kirga dan wasu lokuta za a yi wasu aikace aikace a ce kar ka yi sai a lokaci kaza ko kuma ka gabatar da wani aiki ka gabatar da shi ka yi shi da wuri yanzu lokaci na sa'a ko kuma a ka jinkirtar yanzu yanzu ba lokaci na sa'a ba to yanzu kaga wannan muka- kuma mutum ya dinga ya dinga kuka cewa idan yayi haka ita wannan tauraruwan ko wannan ranan ko wannan watan ko wannan wato ɗali'in da yake riyawa za ta bashi wannan sa'a to yanzu kaga wannan abin da yayi ma wannan tauraruwan mutum sai bauta yi kaga a can muka ce yayi yayi shirka na tauhidi eh shi da mutanen da suke wa'annan harkoki a wannan kasa da kuma sauran ma kasashen musulmai zaka same su dungurun ko su tauhidi duka sun rushe in aka ce in aka ce wai wai su abin da suke yi wannan ba sunan shi shirka ba ba sunan shi kafirci ba to babu kuma wanda zai zama mushriki a duniya kuma saboda kaga na farko rububiyya na ubangiji cewa ubangiji shike ta haƙƙi na tasarrufi a bayansa kun sun dauka sun ba wani tauraro sannan kuma yanzu suka koma kuma suna gabatarwa suna jinkirtarwa suna kuma bunne-bunnensu suna karance-karancensu saboda suna ƙoƙarin neman kusanci zuwa ga wani tauraro to kaga shi ta ma wannan ibada ce saboda abinda muka saba gani a abinda muka saba sani shine ubangiji shine ah, ya bautar da mu da wasu lokuta ya bautar da mu da wasu abinda zamu faɗa za ka gani idan sai a ce in za ka addu'a ka tashi kulutun dare na ƙarshe ka addu'a bayan la'asar misali wannan sa'a ta lokacin sal- lokacin bayan sal- sa'a a ranar juma'a ka tashi kai kaza ubangiji ya bautar da mu da waɗanda wannan lokutan sannan kuma ya gaya mana wasu- a wasu lokutan ma me zan faɗa wani irin addu'a za mu yi so dai yayin da kuma muka muwa muka canja muka ce wata wannan tawaran ita ce take kawo wannan farin ciki din ita ke ƙara albarka idan akwai albarka kuma tana ƙarawa in babu albarka ma kuma tana sa albarka yanzu ka ga yanzu mun ma Allah ta'ala shirka a bauta an yi ma Allah ta'ala shirka a bauta kaga saboda bauta iri biyu ne bauta bauta ko dai zama kana tsarkake Allah ta'ala kana tsarkake shi kuma kana yabansa shine ake kira du'a wa ibada ko du'a wa sana'in wa tanzihin wa tasbihin ko kuma ka zama kana neman taimakon wannan abin bauta wannan abin da kake bauta din ba biya mun bukata yi mun kaza yi mun kaza to kaga na farko dai wannan duka guda biyu sun faru na farko ka je ka tsarkake wannan tauraron da wasu da wasu abubuwa da kake yin cewa ka girmama shi kake yi sannan kuma ka roƙe shi ya biya maka wasu bukatu wannan tauraron to kaga yanzu wannan duka ka riga ka yi wato shirka a ibada ka yi ma ubangiji shirka a ibada wanda duka ya mutu haka to zai tsinci kanshi inda har sharaɗai sun cika wato yana yi ma ubangiji shirka shirka ya fitar da mutum daga musulunci ba shirka karami ba wanda shirka babba yayi wanda ya zama yana riya haka cewa wata tauraro za ta bashi wani abin da ubangiji kada ke bayarwa ko kuma idan yayi kaza in ko an aka haifa mishi a lokaci kaza zai samu albarka to wannan shirka yake ma ubangiji shirka shirka babba kuma yadda za ka ƙara gane haka a ko mutum ya koma ko da sautul an'am ne sautul an'am kaga sura ce da ubangiji ya dinga gaya mana ni'imominsa ya dinga gaya mana ni'imominsa to akwai inda ya dinga magana cewa ya gaya mana inna allaha khaliqul habbi wan nawa ya gaya mana cewa shi ke halittan wato kwallon abu da kuma wato kwaya kwaya da muke shukawa da sauransu ya riga gaya mana cewa shi ke jujjuya wato safiya da kuma rana ta zo dare ya zo da kuma wata da sauransu bayan ubangiji ya gaba sai yake cewa bari'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba yake cewa wa khalaqa kulla shay'in huwa bi kulli shay'in alim dhalikum Allahu rabbukum ubangiji bayan ya gama cewa shi ya halice waɗannan halittu duka sai ce dhalikum Allahu rabbukum to wannan shine ubangijin ku abun bautan ku shine ubangijin ku abun bautan ku la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'budu shine wani shine wanda ba wani abun bautawa da gaskiya sai shi fa'budu da haka ku bauta mishi saboda kaga anan ubangiji sai ya gaba kawo waɗannan duka al-ajramu samawiyya ya ba ma ajramu samawiyya ba abin da ake cewa social bodies din ba wai duka shi ba ba su kadai ba ya fara cin daga abin da muke gani a ƙasa abin da muke shukawa abin da ke fitowa abin da muke gani na rana da wato wato na safiya da da maraice abin da muke gani na rana da wata kaga duka wannan sai da ya gaba gaya mana sai ke cewa to ubangiji shi halci waɗannan duka dukan su da haka in za ku yi bauta duk abin da ke sunan shi bauta to zalikum Allahu rabbukum fa'budu wannan shine ubangijin ku zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'budu ku bauta mashi shi kadai to kaga yanzu wannan abinda muka faɗa mutum ya tsaya yana binciken ilimi na yaya waɗannan wato halittu na sama suke gudana wannan ilimi ne mai kyau ilimi ne mai kyau idan mutum yayi a turanci ana kiran shi astronomer wannan ba wani matsala kansa kuma ilimi ne da wasu jami'o'i ma suna kantar da shi kuma ba da zaruro ba ne kai ma in kaje ka koya za ka gani kan ka zama mai ilimin dama wannan shine abin da ake gaya musu cewa shi in dai abin yana hakikani da gaske ne ba wai wato wani tsafi ake yi ba to in ka je ka koya shi ba in ka je ka koya to in ka je misali ruwa ruwa da duk wanda ya san ruwa to ya san hydrogen da oxygen ne ba wani gudundu a cikin harkar to shi ma wato wannan ilimin na astronomy in ka je ka koya to za ka san wannan ilimin kawai in kuma baka koya ba to wannan kawai mutum bai sani ba ne saboda haka ba malamai ke cewa idan idan masu ilimin taurari da suka faɗa cewa za a yi kaza ko wasu suka yi lissafin suka lissafin ya tafi daidai suka ce wani abu zai faru a sama haka to zai ya gani faru ba eh saboda shi abun wato halittar ubangiji ya a sama suna tafiya ne based on accuracy and precision suna tafiya ne akan da dukka wato ba ba a cika da wuya kaga an samu wani canji ubangiji ya riga ya sanya su akan wata sunna ce akan wannan nasu suke tafiya saboda haka idan sun tafi za ka ga ba ka canjawa ba su canjawa da haka in ka je ka san ilimin ka duba to za ka gani wannan ilimin yana tafiya daidai da gwargwadon abin da ka je ka sani din gwargwadon abin da ubangiji ya sanar da kai to amma shi ilimi na ilimi na astrology ilimi na da ake yi taurarin a yi dinga yin matsa hannu ana yin wasu abubuwa na bokanci da shi shine abin da malamai ke cewa ilmu tanjim at-ta'thiri ko as-sihiri at-ta'thiri shine mu rika jin cewa duk wani abin da faru a ƙasa na farin ciki ko kishiyan farin ciki to waɗannan taurarin su suka ba mu shi to kaga tun daga nan an shiga wani wani abu na zulmi kenan tun daga nan an shiga wani abu na zulmi kuma wannan shine ginshiki na na tsabu shi ke kawo tsabun daga baya a kaga wannan asali ya ba tsabi bane dan mutum ya ka zo wucewa ka halda wani wani kuturu ka ce yau ba sa'a ai kaga ba tsabi kai ba sanfi kai ka zo wucewa kaga wani hayaki na bin gabas kace to yau akwai sa'a kaga wannan canfi kai to amma ne su shi danu ta wannan suke shigo maka tana za su fara shigo maka daga baya a fara tsara dama duk tsami a lura to canfi shi ne wato umar haba'isinsa shi ke shi ke kawo shi to shi masu ilmin tanjim a tafiri kamar yadda ibn rajab kira ilmin shi a tafiri shi ne wato ana gina shi ne akan wato gishikin cewa duk waɗannan halittu na sama da waɗannan taurari suna da tasiri kuma suna da wani ƙarfi na zartarwa da suke wato kawo mana farin ciki a wannan duniya kuma mai farin ciki kawai shine wanda ya yi aikinsa ko ya bar aikinsa gwargwadon abin da su waɗanda taurarin lissafi ya nuna so kaga duk ba zan yi ba sai na jira tauraro ba zan ƙi ba sai na jira tauraro wannan shine wannan wannan ilmi ilmu annujum at-ta'thiri wato su suke tasiri kenan eh haka malamai ke ke kiran su to kaga a su wasu wannan ilimi ko da hata ba musulman su akwai wanda su ruwa su sun ka mutanen babila a yi da suke bauta waɗannan alkawaci ko saba'an kaga su sun fito fili ma sun ce waɗannan su ne allolin ma baki su sun fito fili kaga suna suna ma Allah shirka ne da su da su alkawaci ko saba'an to amma su wanda suke bautan Allah da suke cewa su musulmai ne amma suka dauko wannan ilimi ha a wannan kasanta mu su suna cewa wai ai su ba suna cewa waɗannan turari bane wato wato alloli ne sun sun yadda cewa har yanzu ubangiji yana sama yana kuma da rinjaye a waɗannan halittu sai dai kuma suna cewa waɗannan taurari ubangiji ya ba su wasu sirri wasu sirri ne kai in ka je ka ka je ka san sirrin in ka je ka san sirrin to kai ma zai sanya wa wato ka ka iya tasarrufi akan wasu wasu abubuwa da suke gudana a duniya haka suke kiran shi to amma kaga dukkan su sun yi tafaki akan cewa waɗannan taurari suna da tasiri wajen samar da farin ciki ko kishin farin ciki to mu wannan shine ba abu da muke tabbatar cewa sun yarda cewa taurarin nan bayan Allah ne kuma bayan Allah ko su ne allolin ba ba shi ne ake da rigima ba kun yarda cewa farin cikin ɗan adam farin cikin da wanda suke rayuwa a ƙasa ɗan ƙasa ana samu ne gwargwadon abin da waɗannan taurari da rana da watan nan suke suke suke jujjuyawa ko ko a'a in suka ta sun yarda to kaga yanzu wannan shi a mashi rigimar sun dauki wani hakki na ubangiji sun ba ba wani halittarsa sun ba sun ba ba wani halittarsa saboda haka to kaga wannan ta wannan shine mashigar da su shedanu suka suka shigo mana suka shigo ma wato wasu daga cikin wanda suke danganta kasu zuwa ga musulunci to kaga wannan kamar yadda na faɗa wannan shine farkon matashiyar duk wani abin da na na sihiri shi ke shedanun aljanu shedanun aljanu za su jira ku ne sai yayin da kuka fara zuwa da wasu ƴan sulfulle su kuma sai su bari su samu ɗan gaba sai su shiga kaga a farko ai wannan abun ai ba su aljanu ba su suka kawo mana waɗannan wannan canfin ba a mu muka fara kawo daga cikin mu ne aka samu wasu fara kawo shi daga cikin mu ne aka samu wasu fara kawo shi daga baya kuma wannan sai ya zama sun taim- ya taimaka musu wajen zuwa zuwa da wasu abubuwa na alkhawari su su fanatar abubuwa su na tsafi da kuma a rika ganin suna yin wasu abubuwa suna bacewa suna zuwa ana suna yin kuɗi suna neman duniya da sauransu wannan kuma shi ta irin wannan hanya ne aka rinka samu a shedanu suna wato rike batar da mutane suna koya musu sihiri a haka Ah, kuma masu dangata kansu musa- musamman kungiya guda biyu su suka fada wannan rigimar kungiyar farko da ta fada wannan rigimar ah, mu ba mu ita kalibi a kasar nan yan shi'a bagniya yan karamita yan ismailiya sun fi shi'an da muke da shi mu a kasar nan muni Eh, su su ma a ta- yanzu wa- waɗannan ɗin suna suna ta rikidewa suna zama waɗancan amma dai asalin waɗancan waɗannan ɗin su 'yan ismailiya 'yan shi'a karamita da ake kira ko da batiniya su da ma sun gina abubuwan su ne akan waɗannan sihiri da kuma turaren da sauransu su suna damuwa da shi masu kuma damuwa kuma da shi mu kuma a wannan ƙasar da su suka kawo mana suke wato kafa hadar su a ƙasar nan namu su ne sufaye su ne sufaye su suka kawo wannan abu wanda suke gasken magana su suke kawo wannan ilimin muka za a gani diyaye da mutum ya wani dandalinsa da yake kantar da allo ko yake karshen zaurensa daga baya bayan wasu lokaci akwai lokacin da zai je akwai wani wawakecin abu da yake sa kasashe a ciki ya ɗauko ya ci gaba da waɗannan lissafi kuma ana zuwa ana ziyartar shi yana cewa kuma zai ba da sa'a ko rashin sa'a wannan shine wannan shine wato abin da muka tsinci kan mu a wannan ƙasa idan ka je ka duba a su waɗanda suka dinga kawo musu waɗannan ilimuka akwai kamar alhallaj alhallaj wannan ka kafaran wanda yake dan hakikan nan wanda shi kan shi aka yi saboda saboda zindiƙanci ma kan shi aka yi kan shi aka yi saboda wato irin bannan da yake to daga cikin abin da ya je indiya ya koyo daga indiya ya je shi ya je koyo shine wato wannan tsafin da ya je koyo daga baya dai al'umma aka gaji aka tara shi aka aka aka zayyano mishi wasu abubuwa da ake yin cewa ya fi musulunci saboda shi daga baya aka yanke hukuncin Allah ta'ala da manzo shi akan sa to banda shi kuma sai wanda su ba yake kiran shi kiran su ke kiran shi wato Ashekul Akbar Ibn Arabi akwai Ibn Arabi Ibn Arabi Al-Maliki to ba shi ba wanda malamin addini ne akwai Ibn Arabi duk wani gida da ka sani na sufi na sufaye suna nan suna littafin wanda wanda mutumin suna karantawa to kuma shi ma yana daga cikin wanda ya dinga wato dabbaka wannan ilimin ka na tsubu da muke a wannan kasa yana cewa wato a ilimi ne na na kibautacin mutane wai in kaga ilimi na batini da kai in baka sani ba kawai kai mahjubi ne amma shi ne yake ubangiji ya haska mishi to to zai gani da haka zaka ji sun ce wani ya ce wato ana ana nade mishi kasa wani ya ce a ya zama rauhani duk sati a saudiya a haram yake yake yake zuwa abin nan wani ya ce a shi kansa akwai wasu lokuta kawai da yake zuwa yadda aka yi mazalar mai iraji da isra'i da miraji da shi zuwa sama shi ma zama rauhani kawai ya je can ya gama da kutu sama wata al'abdu ya ya dawo duk idan idan da ma da abu da yasa suke wannan saboda neman wato alkhawari neman wani abubuwa da zasu zasu rika yi a rika ganin cewa su su wato na daban ne su na daban ne ilimi na babu ne da in kai baka yi wato ka kawai kai kai ne baka sani ba kai ne mahjubi yadda ne kuka sani wani lokaci zaka ga za ka ga kamar yadda nake ta buga misali wani yaje ya ce ai shi ya hutuna ubangiji da da kada kada da rairaye ko kuma wani yazo yazo ya ga dan dan galibi wannan abu shi ke zuwa gare shi suke cikewa wanda ke irin wannan ilimin zai iya ganin mace ta zo wucewa ta ta yi ta yi kama ta shiga shiga na musulmai shiga na na kammalaliya to sai yazo ya ce ya tare mata hanya ya ce ba za ta wuce ba sai ta bude mishi cikin ta wai ai wannan wannan wato zai ga wato kyakkyawan halittar ubangiji ne ita wannan wani ya ganta kasan wallahi mutane nan wani lokaci dole a rika faɗa saboda abinda suke yi ai barbar tana da yawa kuma dole wato a yi al'umma nasiha saboda a fahimci cewa wato abinda ake yi halaka ne kawai sai ce kawai in ta yi wani shiga sai ce ai ba za ta wuce ba sai ta buɗe mishi in aka ce mashi to kai misa kai baka san wannan ba halal bane ce a shari'a kenan ashe amma ni yanzu ina ni ina da ilimin batini kuma wannan yana ƙara taimako na wajen fahimci ubangiji na idan na gani to zan san cewa lalle ubangiji yayi halitta mai kyau to kaga to kaga yanzu wannan wannan wannan kaga akan naki sai kawo to haka kuma shi ma yanzu idan ya zo kaga tsafi yake yi idan ka ce ai malam ba ka san wanda tsafi kake yi ba kana neman taimakon aljanu da aljanu ita a'a su waɗannan sun yarda cewa abu- waɗannan aljanu da yake da suke kira su kamar suna bauta musu ne amma shi ya san bayan Allah ne amma dai yana da wani ilimi ne da suke zuwa suna bashi na sanin formuloli da ubangiji a kansu yake gina kaga yadda suke gina- yadda suke gina yadda suke muna wa ubangiji zato su suna ubangiji cewa in zai abun sa kun fara kun ne kawai ubangiji baya bukatar wai sai dan su suna cewa idan ka je ka ka je ka wannan sirrin ka je ka je ka ban kado shi to wai kamar kaddaran da ubangiji ya kaddara ne ta ta'azamu ala aqdarin lahi ta'ala zai zama wato kai ma kana sarrafa wannan kaddaran kaddaran wato idan an kaddara maka abin zai same ka sai ka dan yi dage sai zai wuce to kaga yanzu ba kake ba kake makina in kuma wato abin a ta sama zai zo sai ka dan yi tsuguna sai ya wuce kaga wato kana kana sarrafa kaddaran kaddaran da ubangiji ya yi maka Ah, saboda haka kamar yadda na na faɗa su abin da suke riyawa su masu ire iren waɗannan ilimi suna riya tauraro da take sama tana da tasiri a akan duk wani abin da ke faruwa a wannan duniyar tamu wannan kuma alaƙar da suke cewa tana haifarwa ba alaƙa ce wato ta ta ta ta- wanda wanda wato muka je muka bincike a ilimi na kimiyya muka gano yana haka ba yanzu kaga kamar ai musa akwai alaƙa tsakanin wato fito mu kanmu da yadda muke nishadin mu da kuma tsirrai yadda suke fitowa wasu akwai alaƙa da kuma hasken rana wanda kuma wani wanda bai ba san wani komi ba kawai manomi da shi bai sanya abin asalin ke faruwa ba ya san cewa idan ya je shuka abinsa inda rana ba ta to da a hankali a hankali zai ga zai ga shukar na ta na ta karkacewa sai da ta nemo rana eh abin da ake kira photosynthesis wannan wani abu ne da a- a ilimi ya tabbatar da haka ko kuma wani abin da wato wato wahayi na daga sama ya zo ya ya sauko mana ya gaya mana cewa eh, Allah ta'ala ya sauko da wahayi cewa wannan rana tana yi rana ubangiji ya gaya mana tana yin tasbihi haka wani ilimi daga sama ya ga- ya zo ya gaya mana to amma kawai mu zo mu kawo wani wani alaka tsakanin sama da kasa babu wani alaƙa ko na wahayi ko kuma alaƙa ta ta ilimi na kimiyya da ya tabbatar da wannan to kaga yanzu duk wanda ya zo da wannan kaga shi ya zo da wani sabon wani sabon abu kuma abin da ya zo da shi shine ya zo da wani abin da yake kishiyan addini a koyarwar addinin musulunci shi yasa zaka samu a masu yin irin irin waɗannan abubuwan ko a ƙasar nan ko a wajen ƙasar nan kowane ne shi in dai ka tabbatar yana yi to in ka je kan lura da shi za ka gani wato zai za ka same shi ɗaya daga cikin wato azuzuwan mutane da guda uku. Ah, galibi za ka samu na farko dai su kasu masu jago- jagoran waɗannan abubuwan jagoran waɗannan abubuwan ba da wuya ka samu mutum- mutum a cikinsu ya ya kubuce daga wato munafunci na zuciya ko kafirci zai wuya zai wuya ka same shi ya kubuce daga wani abin da yake munafunci ne da wani kafirce ma addini ko ne ya zama wato cikakken wanda ya buce ne ma wato koyarwar addinin musulunci ba ki daya ya riga ya saba da kansa daga asalin musulmai ko kuma ya zama da wato ya zama cikakken fasiki cikakken fasiki wanda yake zuwa zai kema wato wasu dokokin ubangiji wato hankalinsa kwance in an ce me sa kake yi ya ce ai shi ya san wasu abubuwa ne da kai baka sani ba wanda suke da wato wanda suke da wata uzuri din za ka same su wato suna da ɗan kaɗan ne wanda aka kifa su ba daidai ba ɗan kaɗan ne wanda akalla minan nadir ka ce musu wata ɗan ƙanƙanin mutane ne wanda su bu san wannan ba domin ire-iren waɗannan mutane za ka same a cikinsu akwai wanda yake wato yin wasu manya-manyan laifuka na musulunci yana halatta shi akwai wanda za ka gani yana yana kashewa kuma yana ganin wannan kisan da ya akan haki ya yi kashe wanda za ka yana sa rashin lafiya wani za ka ga yana fajircinsa yana neman maza yana neman matan jama'a wani lokaci yana neman maza to ta yaya za a yi saboda Allah wani zama ilimi da ake bauta ma Allah da shi ya ubangiji ya saboda irin wannan ilimi alhali waɗannan mutane galibi ba wanda ke irin wannan ilimi to ake irin irin wannan abubuwa sai ka same shi wani cikakken fasiki ne Fasi- fasiki ko ne babban fasikanci ko karamin fasikanci mai- mai- wanda yake kusa da babban fasikanci wato ina da magana ko dai zama ah, kafiran kafiran kafiran marikan ko ya zama kuma fasikan zalimi babu ba zai iya fita daga cikin waɗannan abubuwan ba da nan da zaka samu wani ba ruwan shi ba ruwan shi zai yi wasu kwanaki da na sallah to kaga wannan ya tafiya ce tafiya kuma wallahi ya ce shi ya je zuwa sallar jami'i baki da kaga wannan na ce dan sauki sauki wani zai ce ya je sallar zuwa sallar juma'a saboda sallar juma'a nan shi a lissafin shi tsari inda yake da wani tsari ne na na rashin wato rabo da haka shi ba zai fita ba jama'a ba sallah kawai mutum shi ba zai fita ba ana samun wace mutanen nan wani wanda ke ya ga wuta a ce ya aure aljana ne shi bai fita ko ba a samu duk haka ya ka shiga ina ina waɗannan inda yake nan ne sansaninsu za ga an ana samu suna shiga a ce wani ya aure aljana ne ai tun wane wane tun mulkin wane wane ake zuwa gidan shi in aka samu yara yan bana bakwai irin yan bana bakwai na su shiga su ba san wannan evil money bane ba san wata kuɗi ne da mummunan kuɗi ba shi kashi an bashi kuɗi ya kasa ce in ku je ku haura ku je ku ce baka ku fitina dan an a saba saba ana samu irin wannan kaga mutum ya kasa shi kashi sun gina shi ba ya kasa kwana a ciki ya tsufa a haka tun yana yin yana jin yana jin yana jin zaran shi daga baya kuma aljannu suka dinga rikin kita shi sun hana shi duk wata abubuwa na na wato cikakken inda zai zama mutum bai zama ba a haka ya tsufa kudin gashi yana an tsara musu kudin tsiri ya kuka su ci gashi kuma sun cuci suna cutar da kuma iyalansa yaransa sun kasin ilahiya matayensa sun ilahiya in yana bacci suna rikirkita shi amma tare da haka kuma wani ya je ce zai abu da tara zai ba abu da za ka da irin wannan mutane su kansu ka je ka duba gani za ka ba su cikin farin ciki ba su cikin farin ciki wani kuma ga kamar da na ce za ka gani in yana ga maka abubuwan da ya yi a wani ta hanyar wannan ilimi tun da dama shi wannan ajiyar mai mushi ma zai ce to dole mai kawance tare da kai kawancen na fa kawance ne da fasikanci za su kuma duk wasu manya-manyan laifuka da ake na musulunci da bu a nan aka ce mutum ya yi babban makasaba su ba ruwan su ba ruwan shi ne kayan shi zai rika neman maza a daga ne za ka yi an ce ai wani wani wani wani wani wani ya taba an taba kama shi da wani an taba kama shi da wani kila ma ɗan garin ko yan anguwa sun kore shi daga anguwa in ka je ka same shi a ce ba malama allo bane malama allo ne to ai kaka inda je fara kansa ya shiga da kansa wani abu da je ya sa kansa kenan shi wani kuma za a gani ma shi kansa ma ya riga ma ya ma ya ma yarda daga addinin musulunci baki daya shi ba ruwan shi ya ma daina ma musulunci shi ba ruwan shi wasu abubuwa na dokar musulunci shi zuwa yi qur'ani da sauransu zuwa zai yi ta tattaka kuma da suna wannan ilimin muka ba ruwan shi ya bar musulunci sai dai ana samun wani daga baya mutum ya bar musulunci daga baya kuma sai ya zo sake tuba dan su haka suke abin da ibn tabiya ke fara cewa irin mutanen ba ka rasa su da wato wato munafunci na zuciya zaka idan sun tuba in suka tuba za su suna ma ubangiji ibada to amma kuma tare da haka ba za ka same su kuma da wani jin wato rashin lafiyar zuciya saboda waɗannan abubuwan ilimin ya riga ya shirye su kuma sun kasa bari wato wannan ga wanda ya fara wannan ilimi ilimi na rubuce rubucen nan ya da wahala sai aka yi wasu lokaci masu mai suna cewa idan mutum an kama shi yana yin wannan ilimin muka a kan shi a wuta duk ba san ba san ba san tuba sa ba to kuma abin da gaskiya yake akwai shi ne shi kun koya tuba zai wuya ya kubuta daga wani munafunci da zuciya wannan shi ne abinda malamai ke magana kamar wanda shi ma ya samu zuwa wajensu ne duk wa'azin da kai masa in kai wasa zai wahala ya kubuce daga zuwa wurin waɗannan mutane ko da ka wata da in mace ce miji ta kama ta in ta gama rantsar rantsar sai ta gama kukanta wallahi ba karamin wasa zai zai yi ba ya ce ka ta ƙara zuwa sai in yi wasa ta ƙara zuwa wallahi ta ƙara zuwa dan yana da wahala kwarai da gaske ka ji mace ta samu zuwa ta je so ta je so biyu ta kuma daina zai wahala ba karamin yasa an kafin mutum ya same shi tana yi ba karamin wato jan kuni zai yi ba da tabbatar da kasa take yi kuma ya mata sharu bakin kwarai da gaske in ba ka ba wallahi tallahi ta kuma kamar shi ma namijin ne yayin da yake neman wato rufan kasuwan shi yana ganin nasarorinsa ko kuma neman mulkinsa ko wani abu irin wannan idan ya saba zuwa ire-iren waɗannan mutane to ko ka ce kar yin yi to sai ya koma sai ya koma wannan shine abinda abinda ibn taymiya yake faɗa a cikin al-fatawa madaraji na 4 shafi na 50 da da da hudu saboda haka malamai suna faɗa cewa ire-iren waɗannan mutane za in kun lura da su za ku lura su suna ba su za su tarsi daga cikin ajuwa guda hudu ba ko dai wanda shi asalin ma shi wato asalin irin wannan ilimi yake na ramli da tsabbace-tsabbace za ka same shi ya riga ya ɓata kansa da wato asalin munafunci da zuciya ya riga wato yana wajin cewa su waɗanda taurarin su ne asalin masu bashi arzikinsa kaga yanzu wannan yanzu ya riga ya mai su abin bautansa wannan shi kaunar wahidan mashi yafta musulunci ka riga jin cewa abin da duk ubangiji ke yi yanzu su waɗanda taurarin su suke yi maka ta ba ka da bambanci da wani arnan babilan da suke bautan alkawaki musarra ba ka da shi to wannan kamar da na faɗa akwai alhallat ya daga sun wanda suka dinga zuwa ire-iren waɗannan aƙidu kuma suka rika yi kuma an kashe shi don kashe shi aka yi daga bayan mashi to banda wannan kuma sai wanda zaka je zaka same shi shi kuma kawai yana ganin cewa zai bauta ma ubangiji ne da da wannan da wannan ilimin kaga zai bauta ma ubangiji da wannan ilimin kaga wannan bid'a yayi kuma ya zunubi shi kansa wato abin da yake yi wato yana bin sa zuciyarsa ne wajen bauta in yayi wasa idan sharɗai suka cika shi ma zai iya fita musulunci to amma dai a in dai yana bauta ma Allah da ire-iren waɗannan ilimuka ne kuma shi yana ganin wani ilimi ne na batini ko wani abu da wasu ka kifa shi ba daidai ba to yanzu wannan abin da ya so nasa bid'a yana ya zo da bid'a kuma ya zo da shi kanshi zunubi wanda yake ubangiji zai kama shi saboda wato wato sakacinsa na uku da malamai ke kawowa shine wato wanda yake wanda wanda sune kadan shine wanda suke su ba su da sun wato amawa mutane za ka gani kawai shi inda ya tsaya kawai shine kawai ya je kawai ya ce ba da wani ba ni rubutun sha ba zai je rubuta rubuce rubuce da kuma da an je an yi wannan khatiman ne kuma duk wannan sunaye abubuwan nan da da mai shamsu ma'arifi Ahmad bin Abdul bin Ali al-Muni ya je rubuta wasu sunaye ajali ne ba wasu sunaye shekaru ne ba haka zai je rubuta shi ne dan koyi ba ya je dinga dinka ma yaran sa yana sa musu zuma ko sukari suna sha shi ma to haka ne wannan shi shi ba shi da wani shi shi tsammani yake yi shi wani ka ci ba shi ba ke da akai ba dan me zaka ce mishi ya ci ba shi ba da akai ba kuma wataƙila ma ne kaga ya ce maka shi an yayi yana ganin wani barci in mai ciki ce ya bata wannan wannan abubuwan a dan kaga ko da ake cewa wai maganan wai mutum zai iya rubuta wani abu ya sha sabai da malamai ba ana magana wai mutum zai rubuta wani abu wani murabba'i ba ya rubuta wani murabba'i ko wani ko wani kusurwa ya rubuta wasu na wani il il in kullu za ka ya sa wani il il il il ko a ce mala'ika ne ko a ce wani aljani wanda kuma duk aljanin ne sai a ce ka je ka rubuta idan ka zo kuma in ka zo tsakiya ka rubuta wani abu in ka zo duk to kaga yanzu wannan wasu shi za a je a yi maka kuma a ce ka je ka ba mata ka biki shi yasa duk masu zuwa a ce wani yanzu an daina yi amma sai a ce wa yana ruwan addu'a ce shi kuma wannan wanda ake karɓo wannan ruwan addu'a a wajensa shi ba an san shi mai mustaqimi bane ba a san shi da tauhidi ba ku je wajen shi ku ce ya ba ku wannan abu me me yi a wurin ku sani ba a san shi tauhidi ba ba a daukan magana wajen ruƙuya wanda muna faɗa kuma da kana ta maganar ruqya ko maganar addu'a ba a zuwa wajen wanda bai san tafsiri ba kace maka saboda wallahi zai kifa mutum ba daidai ba zai kifa mutum ba daidai bai je ya wasa ga mafi karanci abin da zai shi ne abin abin da yake maka ruhi ne amma an bi an yi bincike kwarai da kace za ka ga abin da ake yin ba ba maka ruhi bane wasu abubuwa ne da ba daidai ba dan ba ba magana in misali alhamdulillah rabbi zai yanzu alhamdulillah kama buka sai me in alhamdulillah rabbil alamin a cikin malamai akwai da suka sabani ai cewa wannan sabani din la in kana fi masail khilaf sai mun zo dan kafin mu ce muna ganin bai dace ayi ba kaga wannan ba ai abin da qur'ani ya rubuta to amma shi ya san ba zai je kanta qur'anin qur'ani shi shi daya ba sai in sai in kawai an kawai irin irin wannan wanda yake shi bai san komai ba amma ba a cewa ka ga bismillah ita kadai bismillahi ce za a in ce ka rubuta kuma akai wata murabba'i a daga baya ko murabba'i ko musabba'i ko musamman sai kai wasu abubuwa haka dai wani zane zane to zane zane da ka samu mazala ya bada shi haka kwarai da gaske kwarai da gaske to kaga yanzu shi wannan shi wannan na uku shi idan ya je ya yi ne saboda shi shi wato an ga an rikita shi an ce mishi wannan wani ilimi na musamman wanda wannan galibin su amawa gaba gari yin jahilai masu zuwa su suna zuwa ne a matsayin yin cewa waɗannan fa sun san wani abu ne da mu sani ba suna ganin akwai wani ilimi ne na musamman wanda sai kai kai ga wuta ne kake sani to kaga yanzu shi wannan wato shi sakarai ne bai san abubuwa ba shi wannan zaka yi masa uzuri shi ma kuma ana jin ana masa wato wa'azi in ya gane wannan ilimin wannan kuskuren ya doge a kansa to shi ma zai iya bin waɗannan waɗannan ajujuwa don haka ubangiji ya ya ba komai bane an ana ta mutum wa'azi ya gane kuma kawai yana kiyasa ya ce wa aina da wani hujja don ubangiji ubangiji ai in haka ne da sai ya ba ya ba wasu daga cikin mabiya fir'auna kaji ubangiji na cewa fastakhaffa qawmahu fa adha'uhu innahum kanu qawman fasiqin yace fastakhaffa qawmahu shine wato sai ya samu mutum da nasa bawaye suka kuma bishi akan haka suka bishi akan haka kuma wato za masa zama fasikai ne su to kaga yanzu wannan ai duk wanda yake irin wannan wata ila ya istihari ne ubangiji fa da haka amma ba zai iya amsa masa da haka yanzu aka ga mutum ya ce ya ce wannan ga ruwa addu'a zo ki sha zo ki sha Allah su ki lafiya yana sha kuma saboda ubangiji a gane cewa ubangiji yayin da yake amsa bukatan mai bukata ba yana duba zuwa ga shi wannan abin da yake masa bane a'a mun shi da arrabu yake ansawa athar na rububiyya sace kamar yadda yayin da wanda yake masa shirka yake cewa ya Allah taimake ni ubangiji yana amsa masa ne ba dan wani shirkin da yake ba sai dan dama shine bai da wani ubangiji sai shi kuma shi dama shi hanci kayan shi to yayin da ke biya masa bukatarsa yana biya masa dai a matsayin shi mabuwayi ne shi a matsayin shi na arrabu ne almaliku ne kuma shi almudabbir ne saboda haka zaka iya gani wata a ce mutum yana irin wani irin wani shirka ya roƙa kuma a biya masa saboda me saboda an man yujibul muqarra idza da'ahu wake wake wake wake wake amsa ma wanda yake cikin hali itirari wanda yake cikin hali na na kakanika yi kana shiga kuma sai ubangiji ya kuma wannan shi ne ubangiji mazala ya faɗa hadisi yake cewa ma ahadun asbara ala adan yasma'uhu min Allah yad'una lahu waladan thumma yu'afihi wa yarzuquhu yace ba wanda ba ba abin da yake ubangiji hakuri ba wanda yake ubangiji hakuri za su ce wato ubangiji yana da da za su mulmulo duk wasu abubuwa da na rashin kyauta su gaya masa amma suka ce ya ubangiji ba mu lafiya sai ya ba su ya ce ya ubangiji ba arziki sai ya ba su saboda wannan abun ba tasirin rububiyar sa ce lordship ɗinsa ne ubangiji shi baya baya kin yi mabawa yayin da yake ne wato aka ga wato alamar rububiyar sa shine ya baka iska ka sha ya baka abinci ka ci ya baka lafiya duk wanda bai taba hana ka ba duk takalmin da kake masa saboda mai saboda wannan shi yana maka ne abin dukkan da mahaliccinka a matsayin shi na ubangijinka kuma shi ke baka arziki ka arzikin ka da hannunsa baki daya da haka ba zai daina baka arziki ba sai kake tsammanin cewa yanzu yayin da aka baka waɗannan malamai wani tsubace tsubace suka baka waɗannan waɗannan wato ka'idoji kari ubangiji ya biya maka bukata kake tsammanin wasu saboda ya biya maka wani saboda wani a yana cikin fushi da kai akan wannan abin da kake yi yanzu ya biya maka bukatar ka ne saboda kana cikin bukata ko kuma saboda jarabawa amma dai ba wai saboda na aikin da kai ba ya kamata a fahimci wannan saboda haka wannan shi ne abinda malamai ke fada sai kuma wanda shi kuma ya je ya shiga shi wato kawai shi yana ganin ya kyauta zazzato ga malam wani saboda akwai wasu malamai da suka dinga ɗaure wannan harkar gindi kamar za mu zo mu fada malamai ne da aka saba jinsu aka ce ai malam wani yanzu ka kamar hallaju kamar ibn arabi a wurin sufaye in ka ma taba su ba ka taba su ba kuma wasu suka kawo waɗannan abubuwa wannan shine kowa ya yarda da wannan ba wani wanda bai yarda da wannan ba Ahmad ibn Ali Albuni mai Shamsu Ma'ari wanda kuma shi littafin ake karanta a wannan kasan ake zuwa ana koyo wannan tsubuce tsubuce shi ma wato shi ai tsaye shi ma da yawa take shi wani lokaci a ce wai yau ya biyo hanya an ganshi gobe a ganshi ba ya bace yana nan Allah ya kiyaye to to kaga waɗannan su ne wata ajuwa da malamai ke fada ko dai wanda yake shi da ba can ma ya riga da musulunci ya riga ya ya riga ba da kansa wannan kuma in tafiya ce tafiya haka ke faruwa ko kuma wani wanda yake shi ba wai ta musulunci yayi ba shi yana yi yana tsoron ubangijin haka haka dai amma dai duk da haka dai ya ba ya bi son zuciyarsa ana kamar da aka samu wasu daga cikin malamai sun fada irin wannan duk da daga baya sun tuba kamar Fakhruddin Razi Abu Abdullah shi hawar ultafi ya lafa masa waina halatta wannan sihiri din to wanda sihirin ma har ma yana halatta ma mutum ya je wurin gunki ya mishi sujada to amma dai daga baya malamai suka ce ya kafirta to daga baya dai sai ya je ya tuba ya tuba daga baya Allah ta'ala a wannan tafi an gina ya amma dai haka dai ai ai matsalan shi a ibnu taymiya ke cewa shehu sai ke cewa to ai shi matsalan irin wannan abun sai wuya mutum ya kubuta ko da ya ce ya tuba yanzu fa kadir razi haka yazo ya dinga habbaiti ya rika yana da tubansa yana cewa da na ta haka irin irin waɗannan abubuwan suke da matsala da ban shiga ba amma kuma duk da ka ayyuka cewa ya bar waɗannan abubuwan baki da ka yi yanzu kaman gazali gazali kaga bai yi wannan harkar ba amma gazali imamul gazali kaga yayi yayi harka ta kalam ilmi ilmi kalam to gaba da kashe da sai koma kawai ya ya ta karkai ma sayyid bukhari yana karantawa shine ɗalibin sa ibnu arabi ke cewa ibnu arabi ba wannan da na faɗa ba ibnu arabi al-maliki yake cewa malamin mu gazali wato yayin da ya fahimci wannan ilmin kalamin ba da komai sai shari ya rika so ya kubuce amma duk da haka sai da wannan ilmin ya rika taɗiyo kafansa wannan shine matsalar shari kar ka bari shari ya fara zuwa ya samu gidin zama a zuciyarka duk yadda za ka zama alkhairi kake fara sawa a zuciyarka kafin shari lokaci ya kuma to da lokaci alhamdulillah yau a so kuma kawo gashi wannan abubuwan da ta gaskiya ba zai yi bukatar shi wajen dan saura sai dai ba dai ai ko an kara da saura gaskiya ko an kara da saura saboda yanzu ai mun zo kan maganan yan kasan tamu ne yan kasan mu ai dole ai bayani akan su saboda akwai shubuhi da ake kawowa da sauransu da kuma abubuwan da suke faɗa mana su ce ai su sirri ne sirri sun san sirri ne eh kalan kowane hata basmala hata basmala bismillahir rahmanir rahim ta da irin nata sirri eh kuma za a duba ga wannan adadin in an ga adadin sai a koma kuma wannan adadin kuma a koma ana baka wasu wurdai akan wannan adadi din adadin da suka je da suka yakin badar 313 nan suna nan su ma sun rike wannan adadin shi za wai a ce wai a koma ana qur'ani ana wani ga maka wani mu'jiza miracle na na tigas wannan zai galibi ka ta qur'ani shiga ciki kar ka ma ka maka lokaci kan wannan akwai ga galibi wasu daga cikin malamai indiya su malamai indiya masu comparative religion sun nuna wato faɗan abubuwa irin wannan su ce ai ƙur'ani duk nan ba kaza iri kaza nan ba kaza wannan duk ka daina shi ka ƙare su saboda gaskiya ka ta ƙur'ana shiga ciki ƙwarai da gaske galibi a wani waɗannan mutane aka same su hatta basmala ka yace ai akwai kaza kuma wani sirrin basmala tana cikin wannan baɗin dan haka in zaka wani rubuta wani wani tsalasimanka ko wani abu wannan baɗin za su baka ai daga nan zaka ga an yi wani an yi wani murabbain ko na sai ga an sa wata wawa keke ba a wata wani gefe idan da ba idan da bismillah zaka yi in kuma da wani abubuwa za ka yi kuma haka za ka ce kai kai abu abin ba eh eto ai ka san shi wannan ilimi akwai a indian akwai a china akwai a babban turkiya ta da akwai a babban great iran na da great iran shine kamar fashiya saka su kurasan da sauransu sannan kuma akwai a jirka ai mun faɗa cewa akwai wannan Ptolemy in ga zaka ka Ptolemy za ka kusan shi ya dinga ƙara promoting wannan astronomy da astrology at the same time amma shi abin da yayi shi ya dinga ba da theoretical aspect na abin ne za ka ga wani lokaci ana dangata wasu al-khawarizmi da sauransu wasu abubuwa irin wannan wanda za mu zo yi magana kan cewa wannan abin da ake dangata musu ba daidai ne ba eh amma dai ana samun wanda ke wannan ilimin shi kuma yana tsammanin cewa wato wannan halittu na sama suna da alaka da abin da muke faruwa a nan kaga da wannan abin na kuma faɗa cewa wannan da wannan abin ta fara su shedamin ko suka shigo ta wannan sai su ma kuma masu addini suka ɗauka suka fassara shi da fahimtar addinin kamar yadda aka sami wannan aflotin din nan da yake flotinum da yake da yake da yake alexandria ta egypt ya ɗauko wani fassara da su a suka yi da plato akan wato hankula da kusa halitta da farkon halitta da waye da sauransu sai fassara shi da su abin da kuma masu addini suka faɗa kaga daga nan aka fara samun masu cewa su bisa da cewa su bisa da cewa ubangiji ya halitta abin sa ne daga kun fa kullun sa ba a kawai wasu abubuwa ne suka fantsama kawai kawai kawai kawai mace ina ganin babu laifi za mu na dai so gaskiya mu karasa abin ba magama insha Allah a wuce ina son mu shiga abin da muke nake son mu ta tsayawa akan wannan muna magana idan muka shiga cikin littafi kaji malam na magana cewa wanda ya kaza ya fita musulunci wanda to muna kuma nufin wannan kuma malaman tsibba sun shiga ciki masu mai kai sun shiga ciki duk wanda ya samu kansa a cikin wannan halin kuma shar'ai sun cika yana yi da gangan ne kawai ya fahimta komi abin da ake gaya masa to ba wani ko shakka ba mai yanda muke kanta alhamdulillah ya bin adami haka ba mu shakka cewa wannan ba musulmi bane wallahi wannan shine gaskiyar magana to saboda sun kuma zamu kawo su da shugoyi su da suke kawowa da suke kawowa suna cewa wannan abun ana bauta mu Allah da shine wani ilimi na sirri cewa ba wani magana da sirri bane ubangiji baya zuwa kawai kana zuwa kana tabargazanka wasu abubuwan ma babban yamin lafuka kake yi kuma kace wannan wai sirrin ne ubangiji ya baka ba ubangiji yana umarni da alfasha ne baya yi sau da aka insha Allah ta'ala za mu tsaya nan abinda muka tafi Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah akwai rabuwa yana